الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan da saduwa a wannan safiya mai albarka safiya ce ta asabar yau muna sha tara ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a alif dari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da hudu ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul qur'an da ke nan ganyen moda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid الذي هو حق الله على العبيد واللفظ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وأن لتأتي من إمام الدعوة يعني هو الرجل لأنه كان بياني نهتيكا أبن ذلك سوى توحيدي ونشيد كأيد الله سبحانه وتعالى ذكر النور المؤتى gabanin mu cigaba da karatu akwai ta'aziyya ta musamman da muke miƙawa zuwa ga iyalan gidan malam sani abamma wanda akwai ɗaya daga cikin iyalan sa wasu Allah ta'ala ya wasu rasuwa ko mahaifiya ce ga shi nan wace mata ce ko eh mata man sani abamma nan wacce mahaifiya ce ga ainihin wato abokin musa abamma mana abdullahi تقواش يلي يلي ما يجلس ما لم عبد الله جل تعالى يقرأ كاملا أنا شمتا أرى المجرى الله تعالى يأتي متى الله تعالى يحفظ وكم شمتا الله يوصل سركي يسني الجنة لكم وما بريتا مما عندك أجل الله تعالى يتمشى الإيمان إن الله يوصل سركي يملك الشعور الشيء Allah ya sa maka imani da shi daya Allah ya bayar ruwanka hakuri na wanda da shi da aka yi suma da Musa Allah ya ba su hakuri da juriya Allah ya ba su sarki kuma kada ya fitine su a bayansa kai tsaye insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan babi باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين لا تملبي أتمنى أن يمر الباب إن شاء الله تعالى درس من إيه جباتا bayan tafsirin wancan aya da malam ya mana ya kawo hadisin Anas bin Malik Allah ya kawo mishi da wanda Imam Bukhari da Muslim suka tabbace sannan yau kai za mu tashi wa rahma هذا من رواية البخاري ومسلم عنه دلوات أنس بن مالك ألا يقرأ من شيء قال يسوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض أن صلى الله عليه وسلم يسوع ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أبو ورداؤه duk wanda ya zanto yana tare da su akwai su tare da shi to lalle wannan ya ɗanɗari zaƙin imani ya ɗanɗari zaƙin imani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abu na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu Allah da manzonsa su zanto ka fi son su fiye da duk wanda ba su ba ka fi ka son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كثيفة بنت في يد قوة قولنت في يد قول قوة هنوا قبل أبنت كهناك في يد هن قوة wannan in ka sami wannan ka samu ɗanɗano na imani a zuciyarka an gane wannan wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya zarto cewa yana ƙaunar mutum kana ƙaunar mutum la yuhibbuhu illa lillah baya ƙaunar shi saboda komai shi saboda Allah an gane ya zarto akwai wani bawan Allah musulmi ne dan uwanka kana aure shi ne saboda yana son Allah yana bin Allah da manzonsa ba wai saboda wani abin duniya ba ba saboda wata hulɗa ta kasuwanci ko noma ko wani abu makamancin wannan ba a'a kana aure shi ne saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne nawa kenan na biyu wa an yakraha wa an yakraha an ya'uda fi kufri بعد إذ أنقذه الله منه sannan mutum ya kyamaci ya koma zuwa ga kafirci ba da in an Allah min a bayan Allah ya riga ya tsamar da shi daga wannan kafirci kama ya karahu an yi ƙotarafin na kamar yadda mutum yake kyama yake ƙin ya zanto an jefa shi a gidan wuta كما يكره أن يقذف في النار كما يجد في القرون يجد إيه أجيفة الشمسة ألا تبين وفي رواية هكذا أو في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان لا يوكو بدي تبسام لن تنول الإيمان با حتى يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هكذا هل زوى كشف الحديث إلى آخره هل زوى كشف من الحديث وأن حديث الإمام البخاري يرتد شيء كتاب الإيمان لما حديثنا أشهر الآية هكذا الإمام مسلم أتم كتاب الإيمان شما يرتد وأن الحديث جوان قال وأن سلم آه وجه رواية كبيرهما الإمام البخاري يبتدي تكليفه الأدب المفرد لما الحديث من المشكلة ده أربعين دقيقة ألا نقدر تلك لا تدري لا تجمع كنجي معنى ولا بالي جماعة شيني أنا سن أمنا مكة وأنا أبني لهم شيوا أبن لي شافي دندنون إيماني أقول لك أمثلين kenan musulunci bayan kana da imani kuma to shi kansa imani yana da wani ɗanɗano wanda mutum yake jin shi a baki ko a zuci a zuci an gane saboda abu ne wanda yake ma'anawiya imani ba wani abu wanda muke iya ganin sa ido da ido gwaro gwaro sai dai muna iya jin sa a rai yana kuma iya bayyana a gabobinmu wajen aikata ayyuka da alkhairi da jayuwa yawa ga umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun gane da jama'a don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa manzon Allah sharfi ya kawo kalman man min adawatu sharfi yawwa kamar ka ce duk wanda ya zo masallacin nan ya yi sallan asuba to yana da lada ke da wannan ya zo fa yau wannan yana nuna maka cewa ashe duk wanda ba shi da abubuwan nan guda uku a cikin ransa to yana da imani amma ba shi da ɗanɗano na imani baya jin ɗanɗano na wannan imanin a cikin ransa ke da akwai sauran shi yana buƙatar wasu ayyukan da'a ليزدادوا إيمانا مع إيمانه دنيا قال إيماني أكي إيمان بيجيش من قال من الخجرة ألا تشي يده فالنبي صلى الله عليه وسلم في كوثره سوى ثلاث من كن فيه أبو وداود دون ليزنتو ينا تارده وجد بهن حلاوة الإيمان kaga sai aka wannan fi'il madi في محل جزم جواب شرطي وجد بهن حلاوة الإيمان أبكياتا مدلل لإيمان نفتان لنا wannan matsayin babin ce ga wancan bihin na ɗin babin ce sababiyya ma'ana wajaja bi sababihin na halawatar iman a sanadiyar wannan abubuwa guda uku da ke ransa to ya samu dandano na imani na fatar gano da juma to shi ne sai ba da safawa na farko an yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما يزم ألا دمنظنك سوك في الأولى في يد ولا بأسوبا إيه من قال من نفسه كالغباء جد سم ألا جسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنن كنون أولرك كنون أولرك جسوا جسر النبا وألا من قال من نفسه bayan su ba ka nuna ƙaunaka ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan ka nuna ƙaunarka ga sahabban manzon Allah ka nuna ƙaunarka ga dukkanin sauran mu'mini wannan kai yana nuna maka irin yadda Allah ya nuna maka yadda imanin sahabban manzon Allah yake ya Allah yake yana ba da labari game da imanin sahabbai ko cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كذا مثلا غير مدينة سنة أو نروي هجرة زوا زوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سألا تبني ومن يوق شبع نفسه فأولئك هم المفلحون فأنا كنت كيف Allah ta'ala nuna mana cewa wanda aka wayi gari ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi to ya fita mai imani ka ji kana son Allah kana son manzon Allah sannan kana son bayan Allah salihan bayi sai Allah ce ba wallazi ja'u min ba'dihi wadanda suka zo a bayan su ne suke cewa يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب يجي فلا ترتامنا كدعوا يسروا أبايا ثم سنة سوى ألا فلا ترتامنا لأنهم وجد سكر جايين للإيمان sannan kada ka sanya wani mugun kulli a cikin zukatanmu game da masu yin imani nan idan muna gaba da wani muna kin wani muna san Allah da manzonsa amma muna kin su wani da wani a'a babu wannan hukuncin mumi mun gani bai mu ka samu matsala tsakanin kai da wani amma kiyayya ba a san wannan ina fata an gane wannan shi yasa zuwa na hadisin cewa man ahabba lillah wa ada fillah wa abghada fillah فقد استكمل الإيمان ina fata mun gane wannan to waɗannan jigo ne ka gane ashe soyayya ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka sun Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci kwarai da gaske ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kenan wannan yana maka cewa ashe son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin son wani son Allah ina fata an gane shi ya sa ma kamar yadda mai shirin yake faɗin cewa haka Allah ta'ala ya gwama sunansa da sunan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi alqawl almu'adhdhin ashhadu lokacin da mai kiran sallah ya cewa ashhadu an la ilaha illa Allah sai kuma a ce ashhadu anna muhammadan rasulullah jama'a mun gane wannan ko yawwa saboda ne ikhlasi wurin ibada baya cika sai da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada a samu ne sai ai yana son Allah ai shi yana son manzon Allah amma duk abin da Allah ya yi umarni da wanda manzon Allah ya ce a yi kuma ya saba mar sun yi hannun riga to kaga wannan ko da ka cika baki cewa ina son Allah a wannan sun ce ƙarya kake yi ko kuwa i saboda ne babu yadda za a yi wannan soyayyar ta tabbata sai da ne sai da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kenan na farko na biyu wa an yuhibba al-mar'a ya zama yana kaunar wani mutum yana kaunar mutum la yuhibbu illa lillah baya hunce saboda Allah wannan wakil lamun ce lamun ta'alim lamun at-ta'alim shi ne ma'anar lillah ma'ana baya hunce sai saboda wa ai min ajlillah baya kaunar shi sai saboda Allah saboda shi wanda yake kaunar ya zanto yana son Allah yana kuma yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda kaunar mutum ana kaunar mutum saboda wanda jini da yawa kana iya kaunar mutum saboda jini kusanci dangin ka ne haka ne wanka ne kanin ka ne kanin mahaifinka ne ina fata an gane da abun waɗannan sannan za ka iya za ka iya son mutum saboda abin duniya saboda yana baka wani abu na duniya ko saboda yana taimaka maka harka haka mene kasuwanci kana iya son saboda abokin karatun ka ne ajin ku ɗaya a makaranta haka ne yawwa mutum yana son matarsa saboda ne yana rayuwa tare da ita yana jin daɗi tare da ita an gane wannan ne sannan mutum yana ƙaunin wanda ya kyautata maka saboda wani dalili an gane wannan sai dai yadda ake so idan ka tashi ƙaunar mutum ko saboda waɗannan dalilan ne ya zamto asalin tushen ƙaunar saboda Allah da kake so su sannan sai kuma saboda wani abin da ya zama tsari ne akan wannan kenan ko da kyautatawa za ka so mutum saboda yana son Allah yana son manzon Allah kuma yana yin biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan wannan shi ne sa ka samu ɗanɗano na zaƙin imani a cikin shirka Allah ta'ala ya samu dace sai abu na abu na uku wa an ya karaha an ya'uda fi kufri ba'da id an qadahu Allah min mutum ya yi kyamar ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci bayan yanzu ya zama mai imani daga kafiri ya zama mai musulmi daga musulmi ya zama wa mumini dan kaga ba zai so a ce kuma ya koma baya ba yadda in ya mutu Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba zai shiga wuta ya dawo ma cikin ta to mutum ya zanto yadda yake jin wannan to ya ji cewa yana kyaman kafirci fiye da yadda yake jin cewa baya son shiga wutar jahannama idan ya koma ga Allah a halin bai da imani jama'a mun gane wannan ko yawwa don haka shi kafiri kai tsaye kaga ba zai taɓa cewa daga gidan wuta ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan wa an yakraha an ya'uda fil kufr mutum yayi damar ya koma cikin kafirci ba'da in an qadahu Allah minhu a bayan Allah ya tsamar da shi daga wannan kafirci kama yakrahu an yuqda fil nar kamar yadda yake kyamar a wurga ta a cikin jahannama Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kare mu a wata riwaya yake cewa la yajidu ahadun halawata iman wani mutum daya baya jin dandanon imani sai manzon Allah ya ambaci waɗannan kenan kaga a nan manzon Allah ya kore ma jin dandanon imani gaba daya ina fata an gane wannan قول حديث ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان يا تنتني تنتني الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا تنتني تنتني الإيمان بذاك إيماني من قال كراتي وأنا مجانا حلاوة الإيمان وجاء طعم الإيمان ashe imani yana da ɗanɗano a cikin ɗanɗanon imani kuma akwai zaƙi na fatan gani yawwa wannan ke da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore gaba ɗaya samuwar imani ɗanɗanon imani ga wanda bai sami wadancan abubuwa da aka ambata ba ina fatan gano nan ma Allah ta'ala ya san da shi shi yasa jama'a duk abin da ka fahimce shi manzo Allah zai ce a yi sai ya saba manzo Allah ya ce a mu muna ganin a yi kaza ya kullo da wata hanya ce ai wannan hanyar ma an aka yi jama'a ai kamar nan annabi ne to wannan maki manzo Allah an gane wannan ka kiyaye shi ka kiyaye shi ba ka ba ka wani wannan mutumin ba ka ba ka wuta in ne ba za ka yi mana nasiha ya dawo hanya ba ka kula shi saboda ne saboda zai batar da kai gaba da mahajiyar Allah mun gane wannan zai batar da kai gaba da mahajiyar Allah Allah ta'ala ya bayyana mana wa min tuti' aktharahum fil ardi yudilluka an sabilillah idan kai da'a ga mafi yawan mutane ke bayan kasa za su batar da kai gaba da mahajiyar Allah Allah ta yi yattabi'una illa dhanna ba ta bin komai sai da talaci وإنهم إلا يخرجون باتا قومي في شاشة فدي إري إري شيني أبن ممكن كتابتنا لي ولقولي الله تكرم الإيمان شيطان مالك الشواء ابن القيم رحمه الله تعالى السنونية الكافية الشافية يجري أتحب أعداء العديل وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني الله أكبر يجري يملكنا son maƙiyan manzon Allah amma kuma kana da awar son annabi kana da awar soyayya gare shi ma za ka fi imkani hakan ba zai taɓa yiwuwa ba mun gane wannan yawwa in kana son Allah sai ka so masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Ahmad ibn Hanbal yakan ce idan na ga kirista wani lokaci na karɓa ilmina saboda ne ba na san ga makiyin Allah yana yawa bayan kasa in na gaske sai da kudi na haka ya wuce sai gudu ne saboda son Allah da kuma kin wanda yake ne yake Allah ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya shirye da mu to jama'a kun ji malai ci gaba da cewa ga shi wanda malamin ya kuma ta asul ilaha وأنت تزعم حبه هكذا وإذا كان من صن الله كان شيء وآيك مطلع الله أما هو كان سابا مثلا ينظر المسيان كان سأل الله كان سابا مثلا آه babu shakka wannan bai cika abin da ake cewa soyayya ba Allah ya tsare mana imanin ما يكبر سوى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لك ابن عباس أتى قال مثل يرشد ما بنت يشي من أحب في الله دونه قونا فقل الله وأبغض في الله يقوم يسو يقوم يأيا فقل الله ووالى في الله كما يسو يكون قونا كوسو يأيا فقل الله جدمت على كيمكو ga wani saboda Allah wa adatillah kuma ya nuna bakar adawa iyayya domin Allah fa inna ma tunalu wilayatu Allah bidalik ku sani kai ana samun soyayyar Allah ne da wannan abubuwan da guda nawa guda hudu man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ala fillah abubuwa guda hudu na wa'aqa lillah wace wa'aqa a munan babu ni duka sarrafiya babu wannan an yi wato a abin nan an gani na kafin a abu ne eh to na ne mai tsada da ba ta gani eh dan dukan tsofin da suka zo gaskiya babu babu wannan kawai abin da ya zo wanda nake da wanda nake tafe da su sun guda biyar haka babu wanda ya ko da guda ɗaya da wannan sai dai wannan samun kuskuren bugu ne ila ɗan Najeriya ne buga sai ɗan Najeriya sai addu'a abin da yake nan man ahabba fillah wanda ya soyayya saboda Allah wa abghadha fillah yayi kiyayya saboda Allah wa wala fillah yaji in ci lamarin wani saboda Allah wa ada fillah ya riga da kiyayya saboda Allah fa inna ma tulal wilayatu Allah bidalik kadai ana samu jibintar Allah kaunar Allah ne da waɗannan ولن يجد عبد طعم الإيمان باوى بذيء كبسام تنتمي الإيمان با وإن كثرت صلاته خذ فلس تاي ويتا وصومه لأذنك حتى يكون كذلك حتى يبوتك هذا جماعة إيه خذ فلس تاي كان عزمي تو إيمان فقد تنتمي با سيكنا الوالد شان شكاية كما هكذا وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا في تلك أيام ما في يوم ما في يوم يوانتكى لمتاني في قلا وتكالوس سنة قلا شني كوي أكل الأمر الدنيا كنو ينا هنا مكتواني باقوة جزام ونما تنكى أم فهمت؟ ba kuwa ta samu wannan ba cikin mutane jama'a eh yace mafi yawan mutane suna ƙulla alaƙa ne tsakaninsu da tsakaninsu da juna saboda al'amarin duniya وذلك لا يجدي على أهله شيئا قال wannan kam ba zai taɓa tsina nawa wanda ya yi irin wannan ƙaunar komai ba a wurin Allah ba zai taɓa samun lada a wurin Allah ba رواه ابن جرير ابن جرير ابتدى ولا في تفسير الله سيدي ولا ذلك ضعيف من الاختيار أم قال أنه ابن مبارك يفتش أن كتاب الزهد شيما سيدي إسناد أخي ليث ابن أبي سليم ليث ابن أبي سليم صدوق لي أما لك بايا يا رودي وجه رواية سيدنا كاو أبو ولد كورا في رواية فأ don haka da ƙarshe malamai sun jina akan riwayar lai ibn ali tunai sai dai wasu aka tabbatar cewa an yi ta ne kafin lokacin da ya samu wannan rudin kwakwalwar to ana karɓar riwayar ta a wannan yanayi kuma malamai sun iyakanta malaman da suka koyi ilimi a hannunsa kafin wannan lokacin malaman hadisi ke akwai bin diddigi wajen a tabbatar da riwaya ta inganta ko ba ta inganta ba amma dai ma'anar tana da kyau an gane ma'anar tana mene tana da kyau a wannan bayanin kuma abin da ya faɗa gaskiya ne saboda in muka kalli wancan hadisin kamar yana fassara maka wancan hadisin ina fata an gane wannan tunda bayani na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya kammala shi dan haka jama'a kun ji Abdullahi bin Abbas ya faɗi waɗannan kenan kadai ana samun kaunar Allah ne saboda ne saboda waɗannan abubuwa da ya rinka ba an gane wannan ko yawwa kalmar wilaya akan ce walaya akan ce wilaya abubuwa ne waɗanda suna da ne suna da ma'anoni guda biyu mabambanta idan ka ce wilaya da yi wa wawon kasa don kowanne ya zuwa ƙwa'ani an gani أرمى لا قول ولاية يوم ولا أو قراءة قراءة الإمام نافع حمزة الكتابي دي كانت تذكر الكسمة هنالك الولاية لله كذا الولاية سنن أول ورد أكشن سورة الأنفال ولاية ما لكم من ولايتهم شيء من شيء حتى حصل كي تنسى نفت عن ذلك يوم والذين آمنوا بإذنه والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا آه بغنم بني ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصركم في الدين فعليكم النصر تشيل والنصر أن قال لهم إذا الكلمة الولاية تزول كثرة سمع مثل منين بمعنى النصرة بمعنى النصرة شيل تيمة هذا الوجود بجد الأمر مثل تيمة مثل آبا مثل نفت أن قال والنصر yawwa idan kuma ta zo da fatha fa ma'anarta mawadda soyayya walaya ina fata an gane yawwa me zai ka gaskata maka wannan fadin Allah fadin Allah ta'ala Allahu waliyyul ladina amanu ina fata an gane wannan الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لهذا إن ما يكون من ميلاد ولايتهم من شيء ولا أنا لكم سوريا أنا أما كيف ولاية بمعنى النصرة نفت عن قال الله تعالى الله تعالى يشهد كنا تقول فتاة لكم النصرة في مقوم idan ta zo da kasra tana nufin mene nuna ƙauna a gare su akan wani abu an gane wannan kamar da malamai ke isharar zuwa ga wannan Allah ta'ala ya kama dace sannan Allah ta'ala ya fa inna waliyya Allah alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla as-salihin wa huwa yatawalla as-salihin za ka jama'a kuma don haka yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya zama yana da wannan tunani dole ka yi soyayya saboda saboda Allah yanzu muna kin yahudawa da nasara da masu addinin mamudanci saboda ne saboda suna kin Allah suna kin addinin Allah da manuwa addinin Allah dole ka ji kai ma kana kyamar amma wanda yake jin daɗin cewa sun yi nasara a wuri kaza ai sun sun farga ƙasa kaza ma yana jin daɗin sun yi nasara to kaga wannan yana kuma musu kenan wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda ya nuna kauna gare cikin ku Allah ya ce yana tare da su yana tare da su dalilin da ya sa kenan sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yana gab da rasuwa yake cewa la'akhrujanna al-yahud wa an-nasara min jazir al-arab ce sai na koyi yahudawa da kiristoci gaba daya daga filin tsibirin larabawa hatta la ajaru illa muslima ba zai kana kowa ba sai musulmi na fata mun gane wani sayyidina umar radiyallahu anhu zamanin sa ya shiga wannan wasiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane wannan ko wannan riwaya ce kuma ainihin wato ingantacciya wacce imam muslim ya fice shi a kitabul jihad da imam abu dawud sannan a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama umarni yayi ma ya ce akhrij al-yahud wa an-nasara min jazirat al-arab sabani yadda ake a yanzu ana kaga yakin sa a zo a buga match a stadium a zo a yawon bude ido abubuwa irin waɗannan manzo Allah ya ce ku fitar da yahudawa da ainihin nasara daga tsibirin larabawa gaba daya an gane wannan Allah ta ya tsare mana imani sannan game da mushrikai masu mutum gumaka su ma yanzu Allah ta akhrij al mushrikina min jaziratil arab wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi al Imam Bukhari a kitabul jihad Imam Muslim a cikin kitabu al wasiyya ina fata mun gane wannan kaga duka wannan umarni na wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a kenan idan muka kalli wannan wannan nasi jama'a gaba daya da wannan aya wa qala ibn abbas fi qawlihi ta'ala Abdullahi Abbas ya faɗi game da faɗin Allah ta'ala wa taqatta'at بهم الأسباب kuma dukkanin wata hanya ta yanke tsakaninsu al-asbabu qala al-mawadda dukkan wata kauna da ke tsakanin wanda ya so wani wanda ba Allah ba ya haɗa son Allah da son wani to ranar kiyama wannan kauna tana yankewa wa taqatta'at bihim al-asbab ay wa taqatta'at bihim al-mawadda dukkan wata kauna saboda ne ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أو أن رانا القيامة صلى الله عليه ساشنكو ينا كافر ساشن ساشنكو ينا تيني وساشن شو كون دي كافرين كون كذا منا بلاين كون كذا ما أتكين كذا كون إيش منا متأيام بألا سورة فرسيس أ من كرسا سامكو أي موضوع مكبا kawai mun zo muku da abin da kuka ansa dama ce kuma ne iska ne bal kuntum mujrimin duk kuma din dama ce muku ya kai ko ba ka gari Allah ya bada labari a wata sura suratu saba suratu saba وقال الذين كفروا من وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا kaga duka waɗannan rigimin za a yi a ranar kiyama sannan Allah ya kama labari a sautin Yunus ko kuwa eh me Allah ta ayyana labari eh wa kanta ma da hada ta yi ta yi kusani أشاف الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يهرب وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم شكوذو فقاه قاقوا قاقوا فهذا أن يسوء ورمك فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ولم يكن هذا ألا رسول الله جاء فقال شو أعا ba mu ka bauta ba Allah ba mu muka ce ku bauta mana ma kuntum iyana ta'budun فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ألا يا إتشهد أكادني لكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هو الله ومثلكم مكاملا التي هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هذا بيقول أن الله بين من غفر على القيامة shi yasa malam ka so Allah ka so masoya Allah ka bi abin da Allah ya ce maka kayi ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka umarni in ba haka ba ka je ka bi wani akan bata ka ce wallahi na yadda ko ma ya ne yi mana shiga wutan kai wannan mata ta kai bata sai wani ya kira maka wani shi shi ya yadda ko ranar alkiyama wani dan wuta ne shi ya yadda shiga wutan tare da shi kuma wallahi jama'a ya shiga wutan ai ka'ida ne wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum jin cewa yana ganin a daidai ne amma ka sani yayi wannan abin ne bisa ga jahilci amma jahilcin baya zama uzuri a gaban Allah da wani sanin ma waye Allah a'a sai ka ce an yi ni na yadda ranar kiyama ina nan tare da manzo Allah ya Allah duk inda za ka sa manzo Allah ka sani ba ka zo lafiya ba Allah ya aiko ka wani ko waye shi ko kuwa واطيعوا الله واطيعوا الرسول إن كان أبو بكر ده عمر ده عثمان ده علي ده طلحة ده أبو عبيدة ده سورة صحابة من الله الله سبب كندوا ليني سبب من الله ليني سوى ده قطع كابي سبب من الله ليني أما كل سنة من الله الله بكي مرنا تاردسه أما ده أول يجرسون آلي هنيا قال سبب من الله يا سوما سكة آلي في شكل النبي محمد سيما أكيد لئن أشركت لا يحبطن عمله تبت إلى هذا ألا دوين أو الموتى والله أجل كثير لك ولتكونن من الخاسرين كما ذاك لم تولد في خساره إنها ألا جوا مرضى ألا جين مرضى ألا ولم تنكر ويكي كوكو جماعة ويكي ألا تشريد دوين ya ka jama'a soyayya ana kulla ta ne akan abin da zai amfani mutum a ina a ranar kiyama to shi yasa Allah yana barki cewa an waye gari a yau mafi yawan soyayya da mutane suke a kan duniya ne yana son wani saboda ya taimaka masa yana son wani saboda kaza saboda yana son yarinya a gidan yake son wani yake son wanta yake son tsarinta yake son kaza da kaza da kaza ina fata mun gane wannan yawwa kenan munasabar wannan asarin da wannan babu yana nuna maka cewa ne ashe bawa yana samun koyayyar Allah da taimakon Allah ne da waɗannan sharɗin guda nawa guda biyu na farko ya so masoya Allah ya ki makiya Allah da zuciyarsa abu na biyu shine ya bayyana ƙaunar Allah ya bayyana ƙaunar masoya Allah ya kuma nuna kiyayya ga makiya Allah a aikace an gane an gane kai tsaye zan kana taimakawa musulmai da duk abin da kake shi na dukiya da kalmominka sannan kana kuma yin jihadi wajen kaskantar da kafirai a aikace ka nuna wannan to sai zama soyayyarka da Allah soyayyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya karbe shi shi wannan akari ya nuna mana cewa abu na farko shi ne sabbin da ke son ya bawa ya sami soyayyar Allah da kuma taimakonsa su ne waɗansu abubuwan da muka lissafa abu na biyu ashe Allah yana kauna wannan sufa ce fi'iliya ta wa ta Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku an shar'anta mana ƙauna saboda Allah da kuma falalan yin haka ko yau Allah ta'ala ya kama shi wannan ke shi ya sa zaka ga Qur'ani mai girma yana ta bayani game da waɗannan abubuwa an gane wannan ko kamar da Allah ta'ala yake cewa Allah waliyul ladina amanu innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaga ashe Allah yana kwarin bayi kuma yana nan yana kuma cikin tambene al'amarin su ina fata an gane wannan sannan Allah ya bayyana cewa ba in mutane sun mutu zuwa ba za su koma kuma rubbi ila Allah maulahum al-haq ala lahu al-hukmu wa huwa asrarul hasibin سنة على بين من الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سوالي يا من من سبحانه الشيء سامع أجابهم من آيوين لألا وتقطعت بهم الأسباب سألت وقال الذين اتبعوا سيرا عند أكبي الدنيا ba hanyar Allah ba saboda Allah ba wa qala alladhina tabi'u waɗanda suka yi bi suka bi za su ce law anna lana karratan shin ina ma za a mayar da mu duniya fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna sai man barranta gare su kamar yadda a yau ranar alkiyama su ce ba mu ba su amma Allah ta ayya kadhalika yurihimullahu a'malahum hataratun alaihim kaga nan Allah bai ce a to amma saboda ba sani ba sun mutu na jahilai ne to shike da an yafe musu كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم kamar haka ne Allah zai nuna musu ayyukansu abin nadama a gare su a ranar alkiyama sannan ko ku ji wa ma hum biqarijina minan nar su din ba masu fitowa da wuta bane Allah ka kare mu shi yasa malam wato al'amarin Allah daban yake Allah ta'ala ka samu dace fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli المسألة الأولى مسألة تبقى تفسير آية البقرة شنو تفسير آية البقرة فإن الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نفت أنجان وأن من يبان أبايا الثانية مسألة تبيو تفسير آية البراءة أتمنى أن تفسير آية براءة فإن الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم هزوا كشي الثالثة نوع وجوب محبته على النفس والأهل والمال واجب شنك صور من الله صلى الله عليه وسلم في يد رنك دئيالنك لديك يرك دولك صور من الله في يد وأن أبوه كذا صلك كي ورنك يساك بدري وعمل الله صلك كي وإيالنك da ‘ya'yansa su ja ka zuwa ga sabon Allah da wasu da ya aika mai taron nan sai shi shi kenan na na fasa ko bin Allah ya ya yi ni sai ya fasa saboda ‘ya'yansa na fata an gane i ko ba a samu ana samu to amma ni manzo Allah ya faɗa imanin ɗayan ku baya cika hatta ya kuna ahabba ilaihi sai na zanto ni ne mafi soyuwa gare shi min waladihi wa walidihi والناس أجمعين fiye da ‘ya'yansa da iyayensa kai da ma duk mutanen duniya ranka ta kaf Allah ka samu dace Allah ka azurta mu da kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fiye da kaunar komai a rayuwar mu الرابعة مسألة نفي الإيمان لا يدل عن الخروج من الإسلام kore wa mutum imani baya nuna mutum ya fara musulunci kun gane karatu ko ba gane ba mu zai cewa la yu'minu ahadukum dayan ku baya da imani nan mun ce ba korewa bane na gaba daya nafyu kamal kore cikar imani ne ma'ana imanin ɗayan ku baya cika kenan akwai imani amma yana da tawaya cikarsa shine a samu wancan tawayarsa ne idan an rasa wancan jama'a mun gane karatu mun fahimta to shi ne abin da yake nufi a nan cewa kuma manzon Allah a fari kama ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min haka manzon Allah ya fara yana kwance ya tashi ya zauna yace na rantsi da Allah bai da imani na rantsi da Allah bai da imani manzon Allah ya mimita ku ce waye wannan ya rasu Allah wannan ko ya tabi ya lalace ظنت من لا يأمن جاره بوابقه wanda duk maƙocinsa bai aminta daga sharrinsa ba bai da imani ana nufin bai da cikakken imani ba wai ya fita daga musulunci ba don abin da ya aka tabbata zuwa kafirci ba mun fahimta kenan kore imani ga mutum fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima hira bainahum bi kulli أفل الإيمان سيدي كمال الإيمان ألا تكن الغنيمة كنا فهمتها طيب الخامسة مسألة تبير أن للإيمان حلاوة قد يجاهدها الإنسان وقد قد لا يجدها قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها كده إيماني ينادى ولذاكي لم أنو لذاكي kenan mutum yana iya samu yana godiyarsa ko kuwa eh bare da gaske saboda ne saboda ne ga ƙa'ida da ga yawo talatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman da su aka samun wannan zaki na imani mun gane wannan kamar yadda manzo Allah ya bayyana الثالثة مسألة شدة أعمال القلب الأربعة الأربعة التي لا تنال ولاية الله لا هكذا التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها أيك الزكاة وداه ودنجا باء ثامن soyayyar Allah sai da su sannan kuma babu wani wanda zai ji ɗanɗanon imani sai da su su ne abin da wane ya bayyana a zayar abbas haka ne yawwa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wannan da ne amma wancan wani ya bayyana cewa man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa abghada fillah wannan shine kaida abubuwa ne guda hudu dole sai ka ji kana da su shi yasa shi kansa ne lahallar yaran sallah ai ya kawo waɗannan abubuwan ko haka ne alkufi yawwa ya kawo bayan to an yuhibba lillah ko wa abghadha fillah da sauran abubuwa ya dinga lissafawa iri iri cewa dole baligi ya zanto yana so domin Allah yana yi domin Allah yana jibintar lamarin mun domin Allah yana fushi domin Allah ina fata an gane duk waɗannan suna daga cikin basic abubuwa da ya kamata kowane musulmi ya zanto yana da shi an gane wannan ko Allah تعالى يسام داش التابعة مسألة تبقي فهم الصحابي للواقع فهمت الصحابي من ظن لا يوعى بالك فضاء زمن انت باين شو زمن انت بين سيد جنة أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا شيء أمر يقيم في يوم قول الدنيا لأشياء لأول تكا سبب saboda duniya ne ba saboda Allah ba an gane kenan wannan abin da ake da shi ake kan mutum ya zama yana da shi a zuciya da shi ne Allah ta'ala zai ba shi lada a kan wannan soyayyar an waye gari a rasa ta a waɗancan zamanin da suka shuɗe a baya ka Allah ka tsare mana imani kenan nan ana zargin soyayya da kuma tsiyayya saboda abin duniya da kuma mummunan sakamakon da zai yi bayan haka mun gane wannan Allah ka shige da الثامنة مسألة تكبر تفسير فسر الآية وتقطعت بهم الأسباب كما يظنت قولا تاين تكاليف الأسباب بمعنى المودة بمعنى المودة تشيني أبن ما ذكر جد مؤمن يا فسر شوا شيني أنا يكون سويا أنا نفت أنقال منه yawwa duk da cewa baya tsaye da wannan kadai al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab qaida ta malamin tafsiri al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab idan aka kawo aya ana lura da gamammen ma'ana ne gaba ɗaya ba abinda ayar ta magana akai kadai ba an gani ma'ana duk wata hanya taimako ya yanke ƙauna ta yanke duk wani abin da zai haɗa tsakanin su wani connection tsakanin su ya ga yanke a ranar alƙiyama ina fata an gane amma tunda muna magana a babin soyayya ne sai shi almawadda sai kawo mana fassara Abdullahi bin Abbas Allah ya kara shi yarda na'am malam da yawa daga cikin magabata inda sun zo wannan zaman namu to nan sai dai ya fere ya mutu wallahi malam aka da halayen mu da dabi'un mu da yadda muke gudanar da rayuwar mu wani salihin bawa sai dai ya fere ya mutu malam ta ko ina kawai kan lafiya babu kyau babu da kuma so mu ce Allah ya gyara mana komai ya zama yayi kyau kullum ina faɗin wannan kuma zan ƙara nana ta wanda ba musulmi ba zai yi duk abubuwan da muke Allah ya daga maka ba amma kai saboda Allah yana son ka da alkhairi ba zai baka ba sai ya dinga jarratan ka saboda kada koma zuwa gare shi akwai tsaro da zai duk wannan wahalar da muke sha da takaicin da muke ji da rashin jagoranci da shugabanci da abubuwa ta kabarewa da fama da wannan talauci da abubuwa iri iri malam dukkanin su kafara ne gare mu insha Allah tunda manzo Allah ya yi yusibu muslima ko min naqabin wala wasabin wala hammin wala hudnin ko yace hatta shaukati shaqa illa kafara Allah biha min khataya kaga wannan muna fata ya zama mana kafara Allah ya sa mu in Najeriya zama mana kafara Allah ya sa mu in Najeriya Allah ya rishe mu ya zama mana kafara mana amma in ya zama kafara ba an san matsala in shi yasa matsalolin ka dinga danganta ta irin waɗannan abubuwa jarrabawa ce da muke ci kuma ka nemi lalanka a wurin Allah ka zauna lafiya amma ka ci bakar wuya ka sha bakin talauci malam kuma ka kuma ka je ka ci duk gawar mala'iku ka rasa imaninka a iska malam Allah alkali biyu mana daga wuta zuwa wuta in Allah ka kare mu asara ta yi yawa mana ai so kawai daga wannan wuta ta Najeriya kawai ba kuka tana janna kawai shike kaga duniya ne mai kuma ko Allah ya shirye da mu eh aka jama'a kun ji sai na التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا waɗannan sun nuna mana cewa ashe a cikin mushrikai ma akwai masu son Allah tsananin ƙauna eh ba ku yi tsaccin malam ko kun gani wa minan nasi cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai waɗanda suke riƙan wani wanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna ƙaunar su irin ƙaunar da ke yi wa Allah. Matsalar su kawai sun cakuɗa wannan ƙaunar ta Allah da ta wani Allah. An gani? Ba ba sun Allah bane gaba a'a suna son Allah kuma suna son kishiyoyin Allah. To shi kuma ka'idar Allah shi ne in ka so shi tare da wani kishiya to sai shi girma. Kun gane wannan? Eh, kamar yadda ya zo a hadisin kunsi ko? me Allah ta'ala yake cewa man amila amalan ashraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa shirku duk wanda ya aikata wani aiki sai ya hada ni da wani abin kishiya a wurin wannan lokacin yana son jama'a su yabe shi yana kuma son ba shi lada Allah sai taraktuhu wa shirku na bashi da wanda sai so in yaba mai duk wanda kake sai ya yaba maka in ya yaba maka ko ka ji daɗi to Allah ba zai baka lada ba in kuma ba ka son wane ya bi ka sai kana son Allah ne kaɗai ba ka lada sai Allah ya baka ladan kuma ya sa bayan Allah su soka kaga shi dai ke ban ce da Allah kaɗai ne ke samun ribar ta to shi ne ma yake magana cewa a cikin mushrikai akwai waɗanda suna tsananin ƙaunar Allah amma matsalar su sun shafa da ƙaunar Allah da ƙaunar wani Allah sun daidaita shi ta Allah ta man kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله تعالى يسلم العاشرة مسألة تبوما الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه أطينه صورة الوعد akan duk wanda ya zama abubuwa guda takwas aka ambata din nan sun fi soyuwa a gare shi fiye da addininsa an gane wani haka ne a kai na yake halaka shi za Allah ce ya yi wallabi na amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah kada a wayi gari dukiyoyin ku da ya shigantar da ku gaba da ambaton Allah wa man yaf'al dhalika wanda ya aikata haka fa ulai al mukhasirun wadannan su ne hasararru su ne hasararru mala kaje da Allah ke bayani يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم التي يقول أن السيمان ولقنقري لآدمك بدوتيوينكم مكياني غريكم كن آمتيكم كتورتيكم وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم قالت إنما أموالكم وأولادكم فتنة فألا يتوقع ذلك حصرين كذا دوتيوينكم آدمكم إليني فتنة شغلكم والله عنده أجر عظيم ألا قال لميت وأن أسرة الأنفال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ألا تعالى يتنجش الحادي عشر مسألة المشابهة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر duk wanda ya riki wata kishiya haka na fahimci? yawwa duk wanda ya riki wani kishiya ya daidaita ƙaunarsa da ƙaunar Allah to wannan ya shirka shirka babba wacce za ta fitar da shi daga addinin musulunci gaba daya Allah ka kare mana imanin mu kada ka damu da alkhairan duniya da lahira ka fahimtar da mu addini ka rayar da mu akan sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka samu cika da imani muna addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana wannan bala'i da muke cikin sa wannan sarki na gobe da aka kama aka kashe shi a kan kitan gilla Allah ka sa wannan kitan tasa ya sa shi ne ƙarshen wannan aikin ta cikin da wannan ta da zasu Allah ka rubuta su Allah ka hana su kuni dukkan masu wannan ɗabi'a da wannan aiki ya Allah in akwai masu shirya Allah ka shirya da su ya Allah in ba za su shiryu ba Allah ka ragargaza su, Allah ka rugurguza su, Allah ka lalata alaƙa da ke tsakaninku, Allah ka haɗa junansu adawa da faɗa, Allah ka sa su kashe junansu gaba ɗaya, Allah ka sa su halakar da junansu gaba ɗaya, Allah ka sa junansu ya dinga cin diddigin juna, Allah ka kawar da musulmi, ka tseratar da musulmi daga sharrinsu. Allah muna roƙonka duk waɗanda ke hannu Allah ka fitar da su, ka dawo da su zuwa ga iyalansu ya Allah, ya Allah muna roƙonka wannan tabbare wani shugabanci da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ka mana maganinsa Allah ka mana maganinsa Allah ka kawo mana sauki ka kawo mana ɗauki a wannan ƙasa ta mu Allah muna roƙonka ka lalata dukkanin tunanin masu ƙoƙarin lalata mana gurɓata mana yi a wannan ƙasa ta mu ya Allah ya Allah duk masu shirya wa wannan ƙasa ta mu mutum wila ta kowane ɓangare musamman yankin mu na arewa Allah ka san su ka san abin da ke kullawa Allah ka mana maganin su ya Allah duk wanda zai kunna mana wata wuta da za ta kona mu Allah ka Allah ka kona shi da wannan wutar musibar tashi Allah ka kiyashe mu ka tsare mu ka shirya mana zuriya ka bamu damuna mai albarka Allah ka amfana da mu da abin da muka noma Allah ta'ala ka yayi mana bakin talauci da muke fama da shi Allah ka azurta al'ummar mu da abinci da abin sha ka azurta daga talauci ka amintar da mu daga abin da muke jin tsoro سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.